alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون آه يوم منا 20 دقيقة ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya karatunmu na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta 29 a masu bibiyan mu ta kafan facebook kenan a fejin mu na annadul hamid muna muku bishara cewar karatun nan tun daga na ɗaya har zuwa na ashirin da tara ai na ashirin da takwas kenan gaba ɗaya yana na yana yawo a cikin group na whatsapp da kuma group na telegram tun daga na wannan makaranta da shauran wato group na shauran makarantu da taimakon malam bello ya kokari an tattaro wanda suka kubuce mana tun daga na goma har zuwa na ishirin da takwas na wancan satin kenan to an yi kokari an haɗa su da na ɗaya zuwa na goma sun zama karatu guda ishirin da takwas an sa su a group na telegram wanda yake bin mu zai iya joyin akwai link a ƙarƙashin shi wannan karatu to zai iya yin joyin ya shiga baya ga haka shauran groups namu guda uku duka na whatsapp annabi lamis na ɗaya da na biyu da na uku ko ina duk an sassaka da shauran groups na mutanen Allah sau da haka karatu yana na a tattare wanda ya kubuce masa ya riske mu a tsakiya bayan mun fara to yana da dama ya yi tadaruki ya koma ya je musamman telegram na wannan makaranta ya koma ya je ya haɗo su gaba ɗaya guda ishirin da takwas an yi wannan ƙoƙari an tuttura wanda suka yi Allah ya saka musu alkhairi a yau za mu tashi wato al-iksaru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahwali kulliha yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan halaye yawan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan halaye wannan malam Bello yana kyau a jara kyamaran kaman yayi muku yayi sama yau sai a sai tashi ya dawo daidai sosai ko baya za a yi da abin ko kuma sai a saita to yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan halaye malai ce yambagi lil muslimi yana kamata ga musulmi an yuksira min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam amin ya yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi jami'a hawalihi a gabaki ɗayan halayensa mastada'a gwargwadon iko fa inna bil iksari minha domin a cikin yawaitawa daga gare ta wato daga kan fitilan ne ya karkace yawwa sai ce fitilan ce ta kalli can ba yawwa malam fa inna bil iksari minha domin a cikin yawaitawa daga gare ta wal muwazabati alaiha da naci akan salatin akwai khairan kafiran alhairi mai yawa wa fadlan kabiran da falalawan take babba rawal imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito an ubayy bin ka'ab radiyallahu an ya karba daga ubayyu dan ka'ab Allah ya kara mishi yadda annahu qala cewa shi ya ce qala rajulun wani mutum yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah alaika salatu wassalam ara aita ka bani labari in ja'altu salati kullaha alaika in na sanya addu'a ta gaba ɗaya salati ne gare ka ai ma za ya kunu min al-ajri abin da yake nufi me zai kasance na lada in ja'altu du'a'i kullahu salatan alayka in na sanya wato addu'a ta gaba ɗaya yi maka salati ne fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan in kai haka ya kafika Allah tabaaraka wa ta'ala ma ahammaka min amri dunyaka wa akhiratika idan kai haka Allah tabaaraka wa ta'ala zai ishi maka abin da ya dame ka na duniyarka da na lahirarka kaga kenan ana buƙatan yawaita salati ga manzon Allah sallallahu wanda ya yawaita salati ga manzon Allah sallallahu Allah tabaraka wa ta'ala zai ishe mishi abin da ya dame shi na lamarin duniya da na lamarin lahira wani Muhammad ibn Yahya ibn Hayyana an abihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rajulan qala anna wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah aja'alu sulfa salati alayka zan sanya ɗaya bisa ukun wato addu'a ta salati gare ka. Ƙara sallallahu sallam manzala zai ce masa na'am ye in shi ita in ka so hakan ya yi. Ƙara sai ce a sulusai ne, to zan sa sulusi biyu. Ba ƙara sallallahu sallam sai manzala sai ce na'am eh in shi ita in ka so. Ƙara sai ce fa salati kullaha zan sanya ma addu'a ta gaba ɗaya salati ne gare ka. Ba ƙara rasulullahi sallallahu sallam manzala sallallahu ce idan idan kai haka yaftika Allah ta'ala ma ahammaka Allah zai ishe maka abin da zai dame ka min amri duniyaka daga lamarin duniyarka wa akhiratika da lamarin lahirarka wa qad taqaddama hadithu Ubay bin Ka'ab radiyallahu an hadisin Ubay dan Ka'ab Allah ya kara mai yadda gabata haifu kala inda yake cewa aj'alu laka salati kullaha ya rasulullah zan sanya salati na gare ka gaba ɗayanta ya ma'aikin Allah. Na ƙala sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah sai ce idan tukfa hammaka in kai haka za a ishe maka damuwarka wayu gufaru zambuka za a gafarta maka zunubanka wa fi haza dalilun a cikin wannan akwai dalili ala absa anna iddatan min as-sahabati abda cewa wato tili daga sahabbai sa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam an zalika sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka fa ajabahum sai ya amsa musu bima ya hamilum da abin da zai dauke su ya husum da zai zaburar da su alal iksari min salati alaihi sallam mastada'u amsa yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi gwargwadon iyawarsu wali zadan wali zalika dan haka ne kana sahabatu radiyallahu ta'ala anhum sahabbai Allah kara musu yadda yuksiruna min salati alaihi sallallahu alaihi suna yawaita salati ga manzo Allah sallam mastada'u gwargwadon ko kuma fi jami'il ahwali a gabaki ɗayan halaye dai da kaga sahabbai da yawa suna yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qadara wa ibn abi shaybata ibn abi shaybata ya rawaito fil musannif a cikin musannif a lahu an abi wa'il a daga abi wa'il qala ma shahidtu abdullahi ay ibn mas'ud ban halarci abdullahi ba dan mas'ud a fi majma'in a wani taro wala ma'adubatin ko wajen cin abinci taro na cin abinci fa ya kumu ya tashi ta ahmadallah ta'ala har sai ya gode wa Allah madaukaki wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kala sai ce wa in kana ko da yake ya kasance wa innahu kana ma'ana dai shi din ya kasance mimma yasba'u agfala makanin fisu yana bibiyan mafi rafkanar bigire a kasuwa faya julusu fi ya zauna a ciki faya hamadallah ya gode wa Allah ta'ala wa yusni ko salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in ya je kasuwa gun da yafi ko ina rafkana a kasuwa to sai ya je ya zauna a nan ya gode wa Allah ya salati ga manzon Allah irin wannan gurin wal muradu abin nufi annahu kana yaf'alu zalika yana aikata hakan mu'linan bihi yana mai sanarwa da haka liyuna bihal gafila dan ya fadakar da eh rabkanannu eh wa yu'allimul ja- wa yu'allimul jahila ya kuma sanar da rab- jahili wanda bai sani ba wanda bai sani bai san cewar gurin zama ana so ai ai gode wa Allah ai salati yawwa can musannaf ne musannaf rawa ibn abi shaybata fil musannaf ko yawwa wa rawa abu nu'aym wa ibn bashkawal an sufyan al-thawri rahimahullahu ta'ala annahu qala ya ce bainama ana hajjun tsakanin haka ina haji wannan kisa ce muhimmiya ta falalar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda da yawa ta dinga bijiran mun to amma na san da wahala a rubuta littafi na fa'idar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kuma ba a kawo ta ba to gashi kam ya kawo ta shi Sufyanu Sauri amin babban malami ne na musulunci wato Sufyanu Sauri kamar yadda su Imam Maliku suke da mazhaba shi ma haka yake da da mazhaba ina ba ta an fahimta to da haka Sufyanu Sauri din nan Allah ya ji kansa sai yake cewa bainama ana hajjun tsakanin haka ina hajji iz da kala alayya shabun sai wani saurayi ya shigo mun la yarfa'u qadaman baya daga kafa wala yadau ukra baya aja dayar illa huwa yaqulu fa sai na ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad in ya daga kafa ɗaya salati in ya sauke salati in ya daga wannan salati in ya daga wancan salati haka yake fa qultu lahu sai na ce da shi abi ilimin ta ƙulu haza akwai wani ilimi da kake da shi da yasa kake faɗan wannan kaji ƙa'idar malamai ba kawai a ce bida'a kake ko kaza kake a a tambaye ka domin ilimi koji ne ka san wani abu ne abubuwa da yawa baka san su ba haka ake wa ilimi ba kai tsaye kawai ka musa ba wannan ɗabi'a ce ta jahilai abin da kafirai ma abin da ba sani wasu ce ba haka bane ba su yarda ba su ƙaryata da haka sai ce ka ga su biya mu sauri bijimin malami ne mazahaba ce da shi za ku ji da yawa muna karatu muna cewa su biya mu sauri ya tafi akan kaza da wane da su biya mu sun ce to a bi ilimin ta kulu haza kana da wani ilimi ne da yasa na ga kai a nan kawai salati kake faƙala sai ce na'am eh kwarai kuwa ina da wani ilimi da yasa nake wannan kun maƙala shi wannan saurayi sai ya ce da sufyanu man anta amma kafin in gaya maka ilimin waye kai kultu sai na ce sufyanu sauri ni ne sufyanu sauri kala sai ce al-iraqi a a a sufyanu sauri na iraki da muke jin sa qultu na'am yace eh shine kaga yana jin labarin sa da fatawarsa da waye amma dai bai san shi ba eh faqala sai ce hal arabta Allah ta'ala ka san Allah madaukakin sarki sufyanu sauri yace qultu na'am nace eh na san Allah ala sai ce kaifa arabtahu da ya ka gane Allah tabaraka wa ta'ala qultu sai subyan yace da annahu yulidu al-layla fil nahari wa yulidu an-nahara fil layli domin yana shigar da dare cikin rana ya shigar da rana cikin dare wa yusawwiru al-walada fil rahim yana suranta da a cikin mahaifa fa qala sai ya subyan yace subyan ma arabta Allah haqqa ma'rifati aiko baka san Allah mutukar saninsa ba. Ulutu ya ce sai na ce, To, wa kai batu an rihu ya za ka sanar da ni, ya za ka sanar da shi Allah. Ai, ko kuma ai kaifa ta arifu anta, ma'ana kaifa ta arifu to kai ya ka san shi, shi ne, ai kaifa ta arifu anta, kai ya ka san shi. Eh, ala sai yaran ya ce, bi faskil a za'imu, da ɓata ƙudure-ƙudure wal himami da himmomi wa naqdil azimati da warware ƙudurin aniya hamamtu na himmantu fa fasaka himmati ya ɓata himmatawa wa azimtu na ƙudure aniyar zan yi abu fa naqada azmi ya warware ƙudurin aniyar nan ta fa arabtu sai na san anna li rabban yudabbiru sai na san ba shakka ina da ubangijin da shi ne yake tsara min al'amura da haka na san Allah da ɓata ƙudurin aniya da warware da ɓata himma da warware ƙudurin aniya da wannan na san Allah na himmanci zan yi bai nufa ba sai in yi wata kasa na ƙudiri aniyar zan aikata sai ya ɓata wannan ƙudirin aniyar tawa da wannan na san ina da ubangijin da shi ke juya al'amuran rayuwata ala ya ce ƙultu sai na ce salawa suka alan nabi salatu na ji wannan ni dai salatin nan da kake wa manzala sallallahu alaihi wasallam ai ma sababu iktarika minhu me ye dalilin da yasa kake yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam minha kake yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai kuntu hajjan na kasance na fito hajji wa mai iwalidi tare da ni akwai mahaifiyata fasalatini sai ta tambaye ni an udkila hal baital mu'azzama in shigar da ita daki abin girmamawa a wata riwayar mahaifinsa kuma ya ce da Sufyanu Sauri ba dan irinka bane ba ma ba dan irinka a duniya ba su da yawa ba da ban gaya maka sirri na ba da wani ne ba kai ba da ba zan gaya mai ba eh amma kai tun da malami ne bujumin malami zan gaya maka to a watan riwayar mahaifinsa ne ya ce mun taho hajji fa waka kaga anan mahaifiyarsa ne amma a can mahaifi ne sai ya faɗi ya mutu wa tawarrama baɗanu wasu wadda wadu sai cikinsa ya kumbura bayan ya mutu kuma balarabe ne amma sai fuskarsa ta yi baki irin da daddare ne ya ce sai na zauna cikin ɓacin rai da damuwa na zauna cikin ɓacin rai da damuwa saboda gari zai waye jama'a za su ga za su ga abin da yadda mahaifinsa ya zama yarus ya ce na ɗauka hannuna sama na ce ya rabbi ya ubangiji haka za ta albi wanda kala bai taka aka za ka aika ga wanda ya shiga ɗakin ka kenan ya ce fa'iza ana bi ga mamacin sai ga da wata girgi ga maka sai ga wata girgijiya ƙadir tafa'at ta ɗaukaka min ƙibali ta hamata daga katarnin ta hama. Wai zara zulun sai ga wani mutum alayhi siyabun bibun a jikinsa akwai farin tufafi fada kalal baita ya shigo ɗaki wa amarra ya dahu ya shuɗar da hannunsa akan fuskar mahaifin nasa fabiyadda sai fari wa amarra ya dahu ala baɗin ya shuɗar da hannunsa kan cikin biyar da shi ma ya yi fasa kan albar sau da haka shi kenan ciwo ya tafi ya ce sun ba maza liyu kurija sai ya tafi zai fita fata allaftu da saubi sai na riƙe tufafin faƙulut sai na ce man anta allazi farrasta a ne wane ne kai da ka zo ka yayi min wannan damuwa a wata ruwar ina maka magamiya da ubangijin da ya turo ka ɗauki gare na a ƙasar bakunci sai ka gaya mun wane ne sai ce ana na biyu ka muhammadu sallallahu ni ne annabinka annan muhammadu sallallahu yadda sai na ce ya rasulullah fa ausin ya baki Allah imin wasiya wa qala ta sai manzo Allah ce masa la tarfa'u qadaman wa la tad'u ukhra illa wa anta tusalli ala muhammadi wa ala ali muhammad kakka yadda ka daga kafa ka sauke ka daga tsayar fa sai kana salati ga manzo Allah sallallahu da alayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wasiyar da da ya min kenan a watan riwayar a mafarki ne eh da mahaifin nasa ya mutu ya yi kuka ya yi kuka ya ga yadda kamar mahaifinsa ta canja hankalinsa ya tashi da haka sai bacci ya ɗauke shi da bacci ya ɗauke shi sai mafarki da wani mutum kyakkyawa ya zo ya wuce shi ya je gun gawar sai ya buɗe gawar ya shafa fuskar sai ta fari ya shafa cikin sai kumburin ya tafi sai ya rufe mahaifinsa ya fito sai ya rike shi a barkin ya ce dan Allah suna maka gamiya wane ne kai sai ce ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to da me mahaifina ya samu wannan sai ce mahaifinka mai mai mara kiki ne ayyukan sabo da masha a dawa ba abin da ba a tafka ba ya ce amma kuma yana yawan yi min salati duk masha a salat da abin da yake yi mai yawaita salati ne gare ita shi ne na zo na kawo masa ɗau a mafarki sau da haka da ya farka ya nufi gawar mahaifin sai ga ta koma haka eh fari tas cikin kumburin ya tafi eh to shi ne shi kuma ya lizumta a kan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa yace salati da wa Allah ya hada mushi kenan ya gamu wannan abun da shi samar kandiya ka isa cikin tambayul gafirina amin to wannan mala ya kawo mana wannan kissan ne dan ya nuna mana wato fa'ida ta yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a yawaita shi a yawaita shi su wancan tun wancan zamanin kenan duk taku ya sa kansa salati ba kawo ku a ga haske ai da haka wannan zamanin na ba abin da ya dace da shi sai shi kakka ɓata wa kanka lokaci da ambatan buhari da wani da wani kakka ɓata kanka lokaci ka kyale zuci harkar su kai ma kai harkar ka an fahimta kai ma an baka wallahi abin da ya sisi za ka yi wallahi azum in aka ɗauka aka dankare gamar in aka samu kai irin nasa ma ya gode ƙarshe in ba a yi sa'a ba kai ma ya lama kwama talat taka ta fitar ta wadda aka yi yanzu sai an da ana gwanda jiya da gwanda shi da kai ai zamanin ne a haka an fahimta kanmu yaudari kanmu yauwa ka kyala zo yan duniya su yi zancen su su yi duniyancin su su zagi wancan su zagi wancan su soki wancan su soki kyale su su kakka hana su su wannan shine ɗan sauƙi raɗaɗin su kai kuma da kasan yadda al'amuran nan suke kasan yadda suke to tsaya ka sha magani ne mai kwari ka samu panadol ka mai kwari da yauwa ka kama duk fitinin zamanin nan sai ka ka yanzu yanzu duk cikinmu nan ba wanda zai da mai da shi jiya da wahala a mai da shi wancan lokacin sai ka auna ka ga daga wancan lokacin na baya da yanzu wanne ne ka samu ci gaban misali kai akan kanka kenan ba wai ƙasa ba ala haddi za ta mafi yawa za ka ga ci gaba ka samu mafi yawa mafi yawan wanda suke za ga ci gaba suka samu samun kan karuwa yi wani da irin na wancan lokacin da waye da waye haka duniya za ta tafiya kan mai yaudari kanmu a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko anas ya ce daga annabi ba wani zamani da zai zo face wanda zai zo baya sai ya fi sharri yace na ji haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina ga tun a babu sabri muka karanta karatun na riyadu salihin lokacin da hajjaji ya yawaita kashe-kashe da rashin mutunci a daularsa a yanka wannan a yanka wannan a yanka wannan ya zo yana gaya musu ku yi haƙuri ba wani zamani da zai zo face wanda zai zo bayansa ya fi sharri daga wancan ya ce na ji shi daga annabu inda anas ya ce da sannu san kai zai kasance a al'ummata san kai asara zai kasance da wasu al'amura da za ku ci su ba za ku so su ba za su kasance in kun riski wannan lokacin ku yi ƙoƙari ku ba da haƙƙin da yake kanku ku ba da haƙƙin da yake kanku na biyayya buƙatunku kuma ku roƙi Allah ya muku wa tas'aluna Allah allazi lakum haka annabi ku roƙi Allah nan naku da annabi yace Allah namu Allah shine naka to ka roƙa yi ma an fahimta ko da zamanin ba har ko ba da zamanin ba Allah dai shine Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta da haka ka tsaya ka roƙe shi ko a wani ko fir'auna ne yake mulki kai in Allah ya taimake ka yayi rasa yadda zai da kai ɗarewa ma kenan an fahimta ɗan ka tsaya ka ɓata a kanka lokaci da yawaita hirar tasa da salati ka yawaita haka da ka fi samun ɗauki an fahimta yawwa da yadda kake faɗarsa kake kuka da shi da salati ka fi haka to da ka samu ɗauki kai ma an kai ka haka za ka zamanin ne haka an fahimta zamanin ne haka sai addu'a wani samun wani sassauci wallahi sai abun Allah yauwa kuma ai Allah ya gwada mana mun gani in mutum zai karatu sai ya karatu yauwa samun sassauci sai abun Allah wanda Allah ya so ya sa ku samu sassauci da shi in ya ga dama ya kawo muku ikira ma da can wani daga can abu sai ya kashi kuma ya zama shine za a samu sassaucin da shi an fahimta shi ba ruwan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo muku can wani daga can can wani daji can na kudu ya ɗauko shi sai dan tsamar sai a samu sauƙi eh ka bar wa Allah lamarinsa ulin na lamura kullahu lillah ulin na al'amura kullahu lillah ya ishe mu ishara mutanen Nijar ba sa son wannan wanda ya ci din eh zai zama kuma yanzu shi suke so ya rage musu alheri an fahimta su kuma mutanen Najeriya Allah suka dama ya ba su Buhari. Ganin su kuma Buhari ya zo kuma mutanen Najeriya ba sa jin daɗin Buhari. Ko ba haka ba, kowa na jin daɗi. Ai ba a jin daɗin wannan mulki na Buhari. Haka yake. To ka ce Allah ya zaɓa maka abin da ya ba alayi. Wannan Allah ya mana aya mu gane, an fahimta. To ka damu kanka ka masa latin ka kai ta salati. Wallahi a zamanin ne ka ci kaza ka sha lemo kai abin da ka lafiya lau sai dai ka tausaya wasu ka taimaka musu kai ma lafiya kalau ka kama salatin annabi sallallahu alaihi hankalin ka kwance a daidai lokacin da ake tsanani ai mala abdullahi ya gama magana ko yace ita hakika tsada ai babu ita ce hakika tsada ita ce babu in kana da shi ba shikenan ba ko dubu nawa ne to kai addu'a Allah ya baka kawai shikenan tsaya kai ta wani wani gwamnati za ta yi kaza gwamnati za ta yi kaza gwamnati za duk ba ta lokaci ne ɓata lokaci ne ka tsaya kai ta neman mafita gurin Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita a cikin al'amari Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba eh wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita Allah zai azurta shi ta inda bai yi tsammani ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda duk ya dogara da Allah Allah ya ishe shi ma yawa ma an fahimta subhanahu wa ta'ala eh yi maka yawa yawa wani ka yawa gaba daya tabaraka wa ta'ala eh to shikenan karu amin karu ki dogaro da Allah kai ta la haula kai ta salatin annabi sallallahu alaihi kai ta ya labibu sai Allah ya kama dauki wannan sai ce ku san sai dai ka ji suna yi yan duniya suna abun su ka kyale su yi abun su kai ba dan siyasa ba kai ba dan jam'iyya ba ka kyale yan jam'iyya su yi siyasa kai ɗan kasuwa ne kasuwancin da kake ko jike nan ka zo kai baka tsaya kai kasuwa ba kai kuma ba ɗan siyasar ba kai baka tunan ba baka tunan ba tsaya ka yi siyasin ka yi kasuwarka tsayin daka su kuma yan siyasa ka kyale su yi siyasar kai kai ta neman ɗauki wurin Allah na ba da bayan sai ka zauna lafiya ka zo kai ta damuwa zancen damuwa ya ta kama ka in ka ce wai Najeriya ka sa a gaba ka ji wai me ake kashewa wai waye waye wallahi tallahi sai ciwo ya kama ka eh ai an yi biliyan kaza an tafi da tiriliyan kaza an yi wane ne an in ka tsaya ka saba kanka da jin labarin nan wallahi ciwo ya kama ka sai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam ka samu mafita ai an fahimta so da haka malai ce laqad ja'at al ahadith an nabawiyya mu kwana nan alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah ga wannan takarda da aka bada